أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سوء أنن كافرين دمنافقين كافرين آل الكتاب دمشركين masu cewa shi wannan alkur'ani annabi ne yiwuwa shi waɗansu mutane ne suke koya masa suna shiga wajen suna koya masa bukuratan wa asilan me zai hana su lura da kyau su gane wannan alkur'ani wato tadbiri shine duban abu gabansa da bayansa wato kubulunsa da duburunsa duk a gani a gane shine dabbarahu ya gano shi har iyakacinsa har bayansa afala tadabbarul qur'an ba za su kyakkyawan lura bane da alqur'ani wannan alqur'ani walau kana min inda ghairillahi da daga wani mutum yake ba daga wajen Allah yake ba la wajadu da sun samu fihi a cikin sa da sun samu ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin sa amma da yake daga wajen Allah yake babu sabani mai yawa abinda yasa aka ce babu sabani ikhtilafan kathira don magana in ta fito daga Allah ko daga annabi lalle ne a same ta daidai babu wani abu a wata rana abin da ya sa aka kore kasiran ba kore ikhtilafan ba ikhtilafan kasiran aka kore ba kore ikhtilafan ba sabani mai yawa kashi akwai dan kadan kenan babu sabanin mai yawa don wata rana sanna Umar ya ji wani mutum yana karanta suratul furqani sai ya jashi yace ya kake bata alqur'ani yace ai haka annabi ya karantar da ni wannan surar yace a'a karka annabi ƙarya sai suka ja juna sai suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama menene yace wannan ya karanta qur'ani suratul suratul furqani ba kamar yadda ka karantar da ni ba yace ya karanta mini inji mutumin ya karanta kamar yadda ya karanta da farko annabi yace haka za unzilat haka aka saukar da ita kai kuma mursa karanta naka miji shi ma ya karanta sai annabi ce haka za unzilat haka aka saukar da ita yace alquran unzila ala sab'ati ahrufin wato shi alqur'ani an saukar da shi ne akan harafi guda bakwai wato qira'o'i daban-daban guda bakwai amma dukkan su alqur'ani ne a ciki zaka samu zaka samu wani wuri kamar suratul hadidi a qira'ar mu inna allaha al-ghaniyyul hamidu amma kira'ar hafs inna allaha huwa al-ghaniyul hamidu anamu kira'a sari'u ila maghfiratin min rabbikum a kira'ar hafsu wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum a cikin suratu ali imran a cikin suratul ma'ida yaqulu allazina amanu a ha'ula'i allazina aqsamu billahi anamu kira'a kenan amma kira'ar hafsu wa yaqulu allazina amanu a cikin suratul shu'ara wa tawakkal 'alal aziz فتوكل على العزيز الرحيم قراءة مكينا أما هبتو وتوكل ها كما تكين سورة النمل أذكين آه والشمس وضحاها فلا يخاف أقباها نام قراءة أما أنا هبت ولا يخاف أقباها to duk abin da ake sa sabanin dan kaɗan ne na bambancin kira'a saboda yalwatawa duniya da yalwatawa jama'a da kuma yanayin zamanai da za su zo wanda suka saba da zamanan farko kowane abu in ya zo sai daidai da kowane zamani saboda haka aka yalwata abin amma babu saɓani mai yawa sai dai saɓanin ƙira'o'i da saɓanin lugogi abinda muka karanta kwanan ba cewa mai tafsiri zai fassara ƙur'ani a samu gwanayen tafsiri mutum goma sha biyu kowa ya fassara daban da na ɗan uwansa kuma kowa a ce masa gaskiyarka akwai fiskar da ka faɗi haka saboda duk wannan yalwatawa ne ba saɓani ba ne kuma malamai sun ce cin alkur'ani ya halatta ce wani abu daga ciki ya fi wani abu domin duka maganan Allah ne aka ce eh yana yiwuwa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da sahabinsa yace masa kamun mu daga masallacin nan sai na gaya maka surar da tafi dukkan surori alkur'ani za su fita kenan sai sahabi ya dan dakatar da shi ya rasulullahi alƙawari na kace za ka gaya mini surar da tafi dukkan surori sai ce fatihatul kitabi wato alhamdulillah ta fi dukkan surorin alkur'ani wani sahabi kuma annabi ya tambaye shi yace a cikin ayoyin alkur'ani wace aya ce ta fi dukkan ayoyi sai sahabi yace ayatul kursi sai ce lalle kana da ilimi tashe kenan ya halatta ce wani abu a cikin alkur'ani ya fi wani abu amma dukkan su gabaki daya shi alkur'ani gaba ɗayansa maganan Allah ne kuma daga Allah ne sifan Allah ne zati wanda ta wajen inda yake babu farko ba ƙarshe ba bayyanawa ba ɓoyewa ba lahani ba lirabi ba takdimi ba tafiri to amma saboda ya dace da mutanen da zai wa aiki shi alkur'ani sai a kawo shi daidai da mutanen yadda zai musu aiki din aka kawo su surori masu tsawon gaske kamar bakara da suratul nisa'i waɗansu kuma su gajarta kamar inna alina kalkausara wal asiri da iza ja'a haka dai aka kawo su daidai da yadda za su amfani mutanen da za a yi wa aiki sannan an yi ittifaki cewa maganan alqur'ani maganan Allah ne dukansa amma maganan Allah in yayi magana akan Allah ya fi dukkan maganan da yake cikin alqur'ani maganan Allah ce amma akan Allah ta ƙare misali kamar qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga dukka ta faru ta ƙare kan Allah shi kadai kamar ayatul kursi din magana ce ta Allah akan maganan Allah ta ƙare dukanta to wannan tafi sauran wata magana a cikin alqur'ani daga nan kuma sai maganan Allah akan bayin Allah da ya zaɓa da halayensu da ayyukansu da abubuwan da suka shafe su Allah ya tafi min almala'ikati rusulan wa minan nasi qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina istafi to daga maganan Allah akan Allah sai maganan Allah akan bayin Allah da ya zaba daga nan kuma sai maganan Allah akan bayin Allah waɗanda ba haka suke ba da halayensu da ayyukansu yanzu dai aka yi maka mutuwa ko jatuma ko ma'aifi wannan yace a karanta mata tabbayyada wannan kuma yace a karanta mata kulhu wallahu wanne ne mutum daɗi mai kulhu wallahu mana amma ko duka su qur'ani ne ga su ma kusa da juna ba wani abu tsakanin su amma wanda yace a karanta mata tabbayyada kaga ba za ka ji daɗi ba amma wanda yace a karanta mata kulhu wallahu sai ka ji daɗi ta ce kenan maganan Allah akan Allah da maganan Allah akan zababbun bayin Allah da maganan Allah akan sauran bayin Allah haka qur'ani yake amma dukkansa maganan Allah ne akan martaba ɗaya yake maganan Allah ne da mutum zai ɗauki inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'i ga ta aya ce guda a qur'ani amma bata magana kan kowa ba sai su miyagun bayin Allah to wannan aya in aka rubuta a takarda duk wanda ya taka takardar ya ridda domin qur'ani aka ce ya taka kenan amma ga abin da yake kunshi ciki to haka qur'ani yake maganan Allah ne dukansa amma maganan Allah da yi akan maganan Allah to ya fi dukkan magana daga ita kuma sai maganan Allah akan zaɓaɓɓun bayin Allah daga nan kuma sai maganan Allah akan sauran bayin Allah akan wannan shi alƙur'ani sha'aninsa babu kamar sa a cikin duk abubuwan da ake karantawa duk abin da za a karanta da baki babu kamar alƙur'ani kamar yadda shehu tijjani radiyallahu anhu ya faɗi a cikin ya zo a cikin durratul karida babban littafin ɗariƙar tijaniya mai juz'i hudu shau tijani na magana kan alƙur'ani yana cewa fasawabul qur'ani في هذا أنه لو اجتمعت أفكار لو اجتمعت الأفكار كلها من كل روح في العالم فردا فردا وجميع آه من أي ذكر كان وجميع أسماء الله تعالى الظاهرة والباطنة وجميع الحسنات وجميع الموجودات في العالم فردا فردا وجميع وجميع العبادات في العالم من جميع الأرواح في جميع العالم فردا فردا وجمعت هذا الثواب الذي ذكرناه كله لم يعادل ثواب حرف من القرآن wannan an same shi a cikin duratul kharida juz'i na hudu shafi na ɗari da tis'in da takwas ɗab'ar beirut amma maktaba sha'abiyya amma duratul kharida madba'ar darul fikir juz'i na hudu shafi na ɗari biyu da tara fassaran wannan shautin janita idan mun komo yin magana akan ladan karatun alkur'ani a cikin wannan magana namu da za a tara dukkan zikirori duk gaba ɗaya na halitta dukkansu daga kowane rai daga alam ɗai ɗaya sannan daga kowane irin zikiri kuma suka yi da kuma dukkan sunayen Allah bayyanannu da ɓoyayyu a tara dukkan ladan waɗannan abubuwa kai da dukkan ladan halitta gaba ɗaya a cikin halitta ɗai ɗaya ɗai ɗaya a tara waɗannan ibadu gaba ɗaya a cikin dukkan halitta daga dukkan rayuka domin rayuka daban sha'aninsu daban kowane abu in ya mutu ransa yana nan kuma yana ta zikiri kowane abu in ya mutu ransa yana nan yana ta zikiri misali yanzu ga soro guda sunansa soro yana zikiri amma in an fasa shi ya zama guntu guntu kowane guntu ya zama ta halitta daban yana zikiri shi kuma in ya lalace ransa yana nan yana zikiri kowane abu in ya mutu ransa yana yana zikiri saboda haka yace dukkan waɗannan rayuka da dukkan halitta ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a tara wannan lada wanda muka ambatan nan dukansa ba zai daidai da ladan harafi ɗaya na alƙur'ani a matsayinsa na alƙur'ani ba kada a riƙa jin maganan jahilai da yara waɗanda aka tanada don su rushe musulunci wanda ba su karanta komi ba ana jin magana su wai a duba jawahirul ma'ani maganan tana cikin jawahirul ma'ani din ma saboda haka alkur'ani ba a gwada shi da wani abin da ake karantawa kowane irin abu ne a matsayinsa na alkur'ani juz'i na hudu juz'i na hudu na duratul kharida shafi shafi na 194 198 na dab'an bayrut na sha'abiyya amma ina darul fikir ne dab'i shafi na 209 a juz'i na hudu shi qur'ani ba a kwatanta shi da wani abu ai da salatul fati ta fi qur'ani ba za mu rinka wahala muna haddatar da ƴaƴanmu da kanmu qur'ani muna wahala ba mun haddace mun haddace salatul fati da mun huta kenan wannan duk maganganun waɗanda aka saye su ne don su rushe musulunci to Allah rika kiyaye irin waɗannan maganganu afala yatadabbarun alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا sun wada alkur'ani da kyau mana da wannan alkur'ani daga wani yake ba daga wajen Allah ba lawajadu da sun samu ikhtilafan sabani kasiran mai yawa fihi a cikin sa
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به ويردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أتكن جماعة أقول وأن إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به wannan ayar kuma aya ce ta tace labarai wai za ja'un amrun min lamni idan wani al'amari na aminci na zaman lafiya wato misalin annabi ya aika da sojoji wajen yaƙi to in an aiko da labari ba a yarda wani ya karɓi labari ya ɗaiɗaita a gari ba sai dai a je a gaya wa annabi da kansa sannan shi ya san yadda zai gaya mutane labari ko kuma in ba same shi ba gaya abubakar ko umaru ko usmanu ko aliyu ko sa'adu ko sa'idu ko Dalha a cikin manyan fadawansa dai amma ba yadda ɗaiɗaita labari a gari ba sai an ga he ya dangana gare shi ko gare su wai za ja mu amrun min lammi idan wani al'amari na zaman lafiya na aminci ya zo musu ayil khawfi ko ko na ban tsoro in ya zo musu a za'u bihi sai ga suna ɗaiɗaita shi a gari to an hana daga yau ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم da yadda za su yi su mai da shi wajen annabi sallallahu alaihi sallama ko wajen shugabanni la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum da su waɗannan shugabanni su suka san hanyar da za su bi su san irin yadda za su bada wannan labari hankali a kwance yadda ba zai tada hankula ba shi nan aka kawo ulul amri din kenan na bayan da muka karanto adiyullah wa adiyur rasul ulul amri minkum ashe sai masu ilimin istinbadi malamai masu fahimta masu fitar da hukunce-hukunce a cikin alkur'ani da hadisi su ne ulul amri da halimahu allazi ne stan bitsunahu minhum walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattabatu shaytana illa qalila Allah ya ce na dinga gaya muku kowane abu filla filla daban-daban yadda za ku bi hanya madaidaiciya ba don sallan Allah da rahamarsa ba wato ba don Allah ya aiko annabi Muhammadu ya ba da alkur'ani ba fadlullahi a wannan wuri alkur'ani ne domin yana faɗa mana wani wuri ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير القرآن شيني فضل أنا شكرا الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شيني رحمة أنا walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ba don Allah ya ji tausayin ku ya turo muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta Qur'ani ba lattabatum shaytana illa qalila da kuma kun zama jama'an shaytan kamar yadda ake ce muku a baya yan uwanku wanda ba su canja matsayin su ba yana ce muku faqatilu awliya shaytani ku yaki mutanen shaytan to kuma da kun zama mutanen shaytan din ba dan Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo alqur'ani ba illa qalilan to malamai suka ce to menene illa kalilan anan ashe lokacin da annabi Muhammadu bai zo ba sallallahu alaihi wasallama alqur'ani bai zo ba akwai waɗanda suke ba na shaidan ba aka ce akwai mana abubakar tun da yake bai taɓa yin dukkan miyagun ayyuka ba da hankalinsa yake aiki ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzu nurillah wato saboda hankalinsa bai taɓa shan giya ba yace wannan bai dace da mai mutunci ba kuma akwai amrubnu akwai amru ibn rufailin shi baya yin tsafi an yi shi ne a cikin ƙureshawa baya yin tsafi sai baban ɗaya daga cikin al'asharatu mubasharatu amru ibn rufailin wato sayyid ibn amri baya tsafi mai kaɗai ta Allah ne ana kiransa muwahhidul jahiliyyati manzo Allah ce ranar tashin kiyama za a tashi shi kadai shi ba cikin wannan al'umma yake ba shi ba a cikin kafirin jahiliya yake ba to akwai irin waɗannan lattabatumu shaytana illa qalila kuma an ce dukkan wanda zai zo ya zama shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane zamani ba zai iya yin tsafi ba ba zai iya yin halaye na jahiliya ba matukanci ne zai aifi annabi ka san an yi shekara da yawa fiye da ɗari biyar babu annabi ma kusan a duniya gaba ɗaya to amma duk waɗanda za su zama su ne kakannin annabi za su zama sun kauce wa dukkan miyagun abubuwa saboda sirrin da yake jikinsu shine illa kalilan ɗin nan wanda ko annabi bai zo ba ko qur'ani bai zo su dai ba za su zama na shedan ba lattabatu mu shedana wallahi da kun bi shedan ba don Allah ya kawo annabi Muhammad da alqur'ani ba illa kalilan sai dai kaɗan daga cikin ku
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وهرب المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تمكيلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وهرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا can baya an ce mana gaba ɗaya falyuqatil fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah duk mutumin da zai sai da duniyar sai sai da lahira to ya tahi tsaye yayi jihadi jama'a kenan to yanzu an koma kan mai gidan shi kadai aka ce qatil fi sabilillah ka tsaya kai yaki saboda daukar kalmar Allah la tukallafu illa nafsaka ba wanda yakin nan ya fara zamowa wajibi a kansa sai kai kanka sallallahu alaihi wasallama shi yaki a wurinsa wato farlu ainin kenan da wannan aya amma akan al'ummar ta fardu kifayatin ne sai dan yaki ya fado wa gari to nan yaƙi yake zama fardu ainin akan kowane namiji da mace har mata su ɗauki taɓare faqatil fi sabilillah kan yaƙi saboda ɗaukan ɗaukaka kalimar Allah ya rasulullah la tukallafu illa nafsaka babu wanda aka sa tilas ya zama masa dole a kansa kamar ka wa harridil mu'minin amma ka kwadaitar da sauran mu'minai ladan jihadi da girman shahada ka kwadaitar da su duk wanda ya jihadi ladansa kaza kaza kaza zai zama shahidi ba zai ji zafin mutuwa ba ko ya mutu ma bai mutu ba daga annabawa da siddiƙai sai waɗannan mutane ka kwadaitar da mutane cewa zama a gida ba zai hana mutuwa ba zuwa yaƙi ba zai sa mutuwa ba idan mutum ya mutu a gida gara ya mutu ma a wurin yaƙi shahada ya fi masa ya mutu a gida ka kwadaitar da su wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru balle ma ko kai kadai kaje Allah da ikonsa zai kame hannayen kafiran nan ba za su yin komai ba Allah zai kame hannayensu da yaƙinsu da makaminsu duk Allah zai kame su zai kare asallahu ya kufa ba asallazi na kafaru wallahu shi Allah ashaddu ba'san wa ashaddu tankila duk wanda ya iya yaƙi da jiwa mutane ciwo ko kashe mutane babu kamar Allah Allah ya fi kowa iya yaƙi ya fi kowa jiyar da mutane ciwo ya fi kowa kashe mutane inda za a yi yaƙi da shi ne saboda haka duk wanda yaƙi da Allah ba zai ci nasara ba don Allah ya fi shi iya yaƙi ya fi shi ƙarfi ya fi shi azabtarwa domin in ya ɗaure shi har abada ne in ya ɗaure har abada ne azabarsa har abada ne fa yawma zillahu aziba azabu ahadun wala yusiq wasaqa ahadun ya fi kowa jiyar da abokin gaba wahala ya fi kowa iya yakan abokan gaba wannan ayar ta sauka lokacin da aka yi yakin udu da aka yi yakin udu ranar asabar da manzo Allah ya dawo gida sai ya ji labari kafirai sun yi nadama ina ma da mun koma mun shiga madinan nasu mun kame matansu da 'ya'yansu tunda mun karya su a uhudu shi kuma nan sai ya kira mutane maza maza a bi kafiran nan kasta tafi ba a bi bayan su ba su yi tsammanin an ji tsoro sai ya gayyaci mutane to a lokacin yawanci mutane ga waɗansu an musu kisan kai an kashe mutum saba'in waɗansu sun ji ciwo to su wane ne za su tafi to sai da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kwadaitar da a tafi yaƙi din da sai mutane suna suna ƙarfin hali suna bin sa ya samu kamar mutum saba'in suka bi shi sai Allah ya gaya masa ce karka damu in sun ki tafiya ma ka tafi ko kai kadai sai yace uqatilu walau wahdi ni din nan zan yi yaki ko ni kadai ko kowa bai bi ni ba ni kadai zan yi yaki ha kuma tabbatacce na gurin dukkan wani sarki na musulunci idan ya nemi jama'a su yi jihadi in sun ki to zai yi wannan kira ce zan yaƙe su ko ni kadai kamar yadda faru ga Abubakar Abubakar wajen yakin masu ridda wanda suka hana zakka da sahabbai ba su karbi maganarsa ba suka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa ta yaqulu la ilaha illallah fa in qalu wa asmu minni an umurce ni in zo duniya in kira mutane zuwa ga faɗin la ilaha illallah wanda ya faɗa ya huta ya zama nawa ya zama na Allah wanda ya ki faɗa na dinga ya ƙasa kenan sai na zubar da jininsa to har zuwa ƙarshen hadisin sai sahabbai suka ce to ai waɗannan mutane sun faɗi la ilaha illallah sun yi sallah sai ce la ufarriqu baina baina mun farraqa baina salati wa zakati duk wanda ya sallah ya hana zakani bazan bazan lura da sallar sa ba kuma zan yaƙe su waɗannan mutane kai ba ku ba ko da hannun dama na yaƙe yaƙe su zan yaƙe su da hannun hagun ɗina in ji abubakar sannan suka dawo kan shawararsa aka je aka yaƙi masu ridda falla shaddu ba san wa shaddu tankila
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا
من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا to shine yaje ya sauka a Hamra'ul Asad mil takwas daga Madina da ya sauka sai aka je aka ga wa kafirai cewa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da runduna da jama'o'i da yawa sai kafirai suka ji tsoro suka koma to wannan shine karshen wancan aya wannan kuma abinda take cewa da yace wallahi shaddu basan wa shaddu tankila man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wanda yayi ceto kikkiawan ceto wanda yake da fiska cikin musulunci to zai samu rabo a cikin wannan ceto nasa wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda kuma yayi mummunan ceto wanda babu izini a cikin a cikin musulunci yakul lahu kiflun minha shi ko za a bashi daidai da nasa domin sakamakon iya zo yakan wuce yadda aka yi amma sakamakon sharri daidai da yadda aka yi ake yi saboda haka aka ce kiflun daidai da yadda yayi wa kana Allah ala kulli shay'in muqita ubangiji tabaraka wa ta'ala shi muqitan shine mai karfafa komai ya bashi abinci ko kuma mai kiyaye komai ko mai tsayawa komai ko ko mai karfin komai a shafa'a ma'anan shafa'a ceto wani abu ne wanda yake mai yalwan fassaran gaske akwai inda yake shiga ya zama haramun manan ceto abu ya samu damuwa ta samu wani mutum ɗaya mitir sai ya zo ya samu wani mutum wanda yake tsammanin mutumin nan zai taimaka masa cikin wannan damuwa sai ya zuba masa damuwar shi ma yanzu sai ya ɗauki damuwar suka zo su biyu a cikin wannan damuwa ya samu shaf'u akan damuwarsa da shine witiru a cikin damuwarsa to yanzu ya samu abokin taimako wanda zai taimake shi ya cusa masa damuwa shi ma yanzu to anan abinda ba a yarda a yi ba ceto a cikin haddi haddi inna Allah ne to babu wanda zai haddi a karɓa masa misalin haddi na zina na samari da ‘yan mata koko na samari na bulala ɗari koko na wanda suka yi aure na rajimu ko kuma na sata na yanke hannu ko na bulala na kazaf ko na kazaf sai mutumin ya yi ƙara to shi haddi ne kuma yana kama da kisasi na mutunci duk akwai bambanci tsakanin haddi da kisasi haddi abu ne wanda Allah ne ya ajiye ya ce ga yadda in an yi kaza ga yadda za a yi kisasi kuma wanda aka yi masa kaza za a rama da kaza shine kisasi to kisasi za a yi roƙo a yafe ko kuma a canja ko rai ne a ce an yafe a biya diya ko kuma an yafe diyar ma gabaki ɗaya ana neman lada wannan yana yiwa wajen kisasi amma ban da haddi haddi kan babu ceto cikinsa ha kuma in magana ta sa banda abin da ya shafi haddi din abin da ya shafi wajen shari'a mutumin ka ba shi da gaskiya kai kuma alkali yana jin maganarka sai ya zo ce kai mun rai kai mun rai kai mun rai gobe za a daure ni gobe za a harkar da ni iyalai na ba su da abinci kaza kaza da Allah ka je ka ga alƙalin da mutumin ka ne to ba yadda mutum ya je ya ga alƙali ya roƙe shi don ya canja wannan shari'a ya wa mutumin nan mara gaskiya yadda yake so ba yadda ba ha kuma duk da abin da yake wanda zai kare dokar Allah ko kuma ce aka sake ta shiga uku ta zo ta fashe da kuka a gabanka alagabar ta malam ka taimake ni ka taimake ni gani ƙananan ƴaƴa ya sake ni yaya zan yi shi kuma miji ya sake dawowa ci algawa ta wani a duba mana inda wata hanya wallahi na sake ta shiga uku ga ta da yara ban san yadda makoman yaran mu ba a'a ka taimake mu a babu taimako cikin wannan a taimake ku a halatta haramun ko rabu sassa uku din kuma a samu muku hanyar halatta haramun komi kukansu sai a basu sai dai ta je ta wani auren wani mijin ya kwanta da ita ya sake ta tukuna to duk dai wata hanya wanda za a taimaki mutum dama ce to hanya biyu ne ka taimaki mutum ya samu abin da yake nema dinan da ba ka sa hannu ba zai same shi ba to in ka sa hannu ya samu ka yi ceto ka taimake shi abin da zai same shi nan kar ya same shi in ka sa hannu kai mai karfi ne Allah zai kubutar da shi daga wannan abin da yake tsoro to in abin sabon Allah ne ba yadda ka sa hannu ba amma in abin na taimako ne in kai za ka samu lada kamar yadda Allah ya faɗi a nan taimakon a cikin kowane lamari dai amma in ya mutu kafiri ba wanda zai cece shi ba wanda zai cece shi to haka ceto yake yana da yalwa a cikin dukkan lamura akwai ceto a cikin neman sarauta akwai cikin neman aure akwai cikin an saki matar shika ɗaya ta zo ta maka kuka da Allah a roƙe shi ya haƙuri wallahi tallahi ba zan sake ba ko kuma a roƙi iyayen sun hana sun hana ta koma dan Allah a roƙe su shikan mu ɗaya ne kawai wannan duka ceto ne sai ka je ka yi kai magana a gyara abinda dan uwanka musulmi zai samu in ka cece shi zaka samu lada mai yawa ko ko in ka tsayar da shi zaka samu lada mai yawa amma banda haddi banda rashuwa amma kisasi za a yi ko an yi maka kisan kai ne wani ya zo ya roƙe ka ce da Allah kai haƙuri dama wannan yaro na kwanansa ya ƙare kai haƙuri kar ka yanzu in baka yadda ba za a kashe wannan ɗin kai haƙuri to in aka yi ceto aka mai da abin wajen biyan diya kaga an yi ceto mai kyau kenan wani fa shafa'atan hasanatan wanda ya taimako ya yaye wa musulmi damuwarsa ko damuwar kada wani mummuna abu ya same shi ko damuwarsa dan ya samu wani abin da ya dame shi ya samu shine manan ceto ya yaye musulmi man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu sab'ina kurbatan min kurabi yawmil qiyama duk wanda ya tsaya ya yaye wa musulmi bakin ciki guda daya to a lahira Allah zai yaye masa bakan ciki 70 saboda haka ai ta taimako duk abin da ka san kana da hannu a ciki Allah ne ya baka iko har mutumin ya gano lalle kai kana da iko to kai amfani da ikon ka taimaka masa ya samu in kana da iko din ka taimaka masa kar abin ya same shi in kana da iko da amma banda halatta haramu banda shiga cikin ikon Allah Allah وإذا حييتم بتهية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إذا هيتم بتهية فهيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا هيتم haka kuma in hukuncin gaisuwa in an gaishe ku wa za huyitum bi tahiyyatin in aka gaishe ku da wata irin gaisuwa faruddu wa idza ujitum bi tahiyyati in aka gaishe ku da wata irin gaisuwa kurama irin yadda aka gaishe ku ko ku ƙara bi ahsana minha aw rudduha ma'anan tahiyya asalin gaisuwa da ake kiranta tahiyya in kaga da mutum kakan ce masa hayyaka Allah Allah ya ja da ranka Allah ya ja kwananka shine ma'anan hayyaka Allah Allah ya sa kai tsawon kwana hayyaka Allah kenan to aka canja shi a cikin musulunci aka ce assalamu alaikum ko ko salamun alaikum dukan su zuwa qur'ani salamun alaikum tibtum salamun qawlan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala har zuwa karshe wa salamun ala mursalin walhamdulillah wa salamun ala ibadi allazina safi kuma wassalamu ala man ittaba alhudi duk dai sun zo ko salamun alaikum ko assalamu alaikum amma wajen na sallah ba a canja assalamu alaikum dole sai an sa alif da lam wajen na sallah assalamu alaikum bai yiwa a cikin sallah kace salamun alaikum a amma gaisuwa ka iya ce salamun alaikum ka ce assalamu alaikum fa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha in an gaishe ku da wata irin gaisuwa to kuma ku yi gaisuwa fiye da yadda mafi kyan wanda aka gaishe ku da ita ko ku kuma yar daidai da yadda aka gaishe ku misalin mai gaisuwa ce assalamu alaikum kai sai ka ƙara masa ka ce amin wa alaikum salam wa rahmatullah idan ya ƙara ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce amin wa alaikum salam wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuhu ina mai musulunta na mace ce to ta zauna kusa a ce ta daga yatsa ta ce la ilaha illallah la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abinda ta ce ta yarda tun daga zuciyarta har bakinta babu wani abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah Allah shi kadai shine mai komai shine mai kowa ta ce ta tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan musulunci addinin da ta shiga yau kuma ta ce ta tabbata Yesu ba dan Allah bane Yesu bawan Allah ne shi annabi Isa alaihi salam yanda kowace mace in ta yi ciki wajen mijinta ba mijin ne ke jefa rai a cikin mijin a cikin uwar ba a'a Allah ne ke jefo rai a cikin matar ba mijinta ne ke jefa rai ba haka Allah ya jefo rai cikin Maryamu ta aihi wannan babban mutum babban annabi daga cikin annabawan Allah Yesu ba dan Allah bane annabin Allah ne bawan Allah ne ta tabbata duka ko ta yarda ta amince ku tambaye ta mana da turanci an mayar an gaya mata atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yasfa shafa'atan sayyatan yakul lahu kiflun minha wa kana ala kulli shay'in muqita wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba gaisuwa wato in an gaishe ku nan ba yi tafsisi ba kowa ya gaishe ka kenan amma cikin sunna hadisi wato an nuna wanda ba musulmi ba in ya gaishe ka ya ce salamu alaikum ka ce wa alaikum wanda ba musulmi ba amma kai ba za ka fara ce masa assalamu alaikum ba in ka gane ba musulmi ba ne sai dai ka ce san da hutawa kuma masu tafiya suke gaida wanda suke zaune jama'a masu yawa su za su gaida mutum kaɗan wanda suke hayi akan dabbobi su za su gaida na tafiya da ƙasa maza za su gaida maza in mutum ɗaya ya yi assalamu alaikum cikin jama'a ya ɗauke wa sauran jama'a in wani ya amsa ya ɗauke wa waɗancan jama'a amma ba yarda namiji ya ga mace mai kyau ya mata sallama ba ba ruwanka da ita ba ruwanka da sai dai in muharramar ka ce an haramta maza su yi wa mata sallama sai dai in tsofaffi ne ko ko yara ƙanana ba ruwanka da su wannan kenan maganan gaisuwa to kuma ba a sallama wa mutumin da yake bayan gida ko mutumin da yake cin abinci ko mutumin da yake sallah ko mutumin da yake da tsiraici duk ba a masallama mata suna wa junansu sallama mata suna wa junansu sallama ba za su yi wa maza sallama ba sai dai in laruran neman hanya ta ɓace ne hanya ko wani abu wanda yake muhimmi sai ta yi magana da namiji to wannan tana da dama ta magana don ceton ranta ko ceton dukiyarta kamar neman hanya ta ɓace hanya fa hayyu bi ahsana minha kamar yadda gaisuwa take haka cin abinci yake ya bai an taɓa ganin manzon Allah ya ci abinci tare da kafiri sau ɗaya saboda haka cin abinci da kafiri in ya zama na larura ba komai in abincin halal ne saboda an taba gani manzo Allah ya ci abinci da kafiri sau daya sau daya aka taba gani wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wato yin sallama yin sallama sunna ne amma amsa sallama wajibi ne ko ko a cikin wasiƙa aka yi sallama ko da wani ce ka gayar min da wani to in ka dauka in ka je sai ka gaida wani wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah sani Allah kana ala kulli shayin hasiba Allah yana yin hisabi akan kowane abu
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدقه من الله حديثا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا shi Allah subhanahu wa ta'ala, wanda muke magana saɗin nan tun daga somawar mu wannan karatu ko ku tun daga soma wannan sura wata ƙulla hallari ta sa'adu na biyar arham har zuwa yusikumullahu har zuwa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an har zuwa inna Allah ya murkum an tu'addul amanati Allahu dinnan wannan Allah mai ba da wannan umurni wanda ya aiko annabi Muhammadu dinnan wanda ya aiko da wannan musulunci ya aiko da wannan littafi Allah shi kadai ne Allahu la ilaha illa huwa shi kadai ne babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi shi kadai la yajma'annakum wallahi kowa ya zauna da shirinsa ya san irin aikin da zai aikata Allah zai tara ku liyomil qiyamati la raiba fi la yajma'annakum ila yawmil qiyamati wallahi zai tara ku zuwa zuwa filin taron kiyama la raiba fihi babu shakka cikin zuwan wannan rana kowa ya zauna da shirinsa Allah dinnan zai tara mu zuwa filin kiyama kowa ya san abin da zai aikata zuwa ga wannan rana wanda za a kai yau mai ƙumun nasu li rabbil alamin yau mai ƙumun nasu li rabbil alamin ranar da kowa da kowa zai tashi saboda Allah yana kira yau mai kurjin min dasira an ka annahu ila nasbin yufidun khashir damsaruhum rana ce mai girma الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه باب شكا وما أصدق من الله حديثا كوا يما غنا يفدي غسكيا أي باب وند يفدي غسكيا كمر الله الله إن يا رجا يفدي غسكيا وني ما يفدي غسكيا كتي غسكيا كبلي الله الحالي ما غسكيا دين حق wato harafin sunansa ne da harafin sunansa aka hada aka gina wannan kalma hayyu ne da qayyumu aka hada aka fitar da haƙƙu to duk gaskiyar da hayyu da qayyumu ba su yarda da ita ba to ba gaskiya ba hayyu ha karamin nan da qayyumu na kauna kai dinnan su aka hada aka ce haƙƙu to dukkan gaskiyan da hayyul qayyum bai ce gaskiya ba ce to ba gaskiya ba ce komi zamowan abun gaskiya ne a wurin wani ko wurin waɗansu to a wurin Allah ba gaskiya bane in Allah bai bai yarda gaskiya ne ba الله لا إله إلا هو ليجمع أنكم إلى من القيامة لا ريب فيه أما وصل cikin bayin Allah majzubai wato mas kananan masoya Allah masoyansa ya kasa kashi biyu akwai manya akwai kanana manya sune annabawa da sahabbai kanana sune waliyai masu shagwaba a gabansa wani wali yake cewa kai tunda Allah yake yin rana mai daɗi bai taɓa yin rana kamar tashin kiyama ba kuma ba zai sake wata rana mai daɗi irin wannan rana ba Allah ya kai mu wannan rana ba taɓa yin rana mai daɗi irin wannan ba ranan da waje a rabbuka wal malaku saffan saffan Allah zai zo tare da mala'iku sahu sahu Allah ne da kansa zai zo filin tare da mala'iku sahu sahu wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada'i an naɗe wannan ƙasa mai datti an kawo ta ƙasa mai haske an kimfiɗa an kawo annabawa da shuhada kai wannan rana Allah ya kai mu wannan rana kai wannan rana aka ce kai kowa yana jin tsoro rana kai baka jin tsoro ni ba dan tawaye bane mai jin tsoro daga azzalimi sai dan tawaye ni ba na gwamnatin Allah tawaye ni ko ban cuci kowa daga cikin bayin Allah ba dan tawaye da azzalimi suke jin tsoron zuwa fadan Allah Allahu akbar Allah kai mu wannan rana ba rana mai daɗi irin wannan to ranar dai akwai akwai akwai wahala shi dama irin wannan yaran zaka je ka samu iyayen suna cikin wata damuwa amma su suna tsallen su suna hawa suna sauka ba su damu ba iyayen su ko suna ta damuwa watakila saura minti kaɗan za a harbe uban su ba su damu ba suna ta tsallen suna suna ta ba ba su damuwa ana faɗin wata hikaya aka ce dama wanda bai san abu ba annabi sallallahu alaihi da kansa kun ji da kwanan baya mun karanta yana ce da aka faɗi kiyama sai yana zubar da hawaye saboda girman sa alaihi salatu wassalam aka ce wanda bai san girman abu ba shi bai damu da girmansa ba yanzu mai masu tafsirin nan suna zagin shehu tijjani da ɗariƙa ai ba san addini ba ne rashin sanin addini ya kawo wannan da sun san addini ba za su iya ba wai ana hikaya yara guda biyu suka ɓace a daji iyayen suka fita nema da suka fita neman su ba su zo ganin su ba sai yaran sun zo sun zo wata inuwa ga babban zaki yana kwance ga matarsa suna kwance yaran suka zo suna jan gashin fiskan zakin nan suna sa hannu cikin bakin zakin nan suna wasa da haƙorinsa matar tana ce kai ranka da zai kafa su haka ita ya ne su ba sanni bane Allahu akbar suna jan suna jan reronsa suna wasa da shi suna suna taba hancinsa suna sa hannu cikin bakin matar ta ji haushi ya kafa su ranka da zai ya ne su ba sanni bane sai iyayen suka zo ga yara amma fa suna wasa da zaki ga kuma zakanya suna kwance da ganin haka sai suka ruga a guje suka bar yaran ita ke kin ga wanda suka sanni Allahu akbar masu wasa da addini suke iya zagin dariƙa da waliyai ba san addinin bane ba san Allah bane Allah ba abun wasa bane waliyansa ba abun wasa bane ilimin addini ba abun wasa bane addini ba abun wasa bane lahira ke gaban mu ranar tashin kiyama wanda ya san girman Allah ya san girman addini ba zai wasa ba la yajma annakum ila min qiyamati la rayba fi wa man asdaqu min Allah hadita wa yafi Allah fadin magana ta zama gaskiya Allah shi kadai sai ba wanda ya ba gaskiya yake samun gaskiya na'am me sunan yarka mai mai karban dariƙa eh ta yi miji tana da miji to mijinta ya yarda to shi kenan a ce mata in ya shiga dariƙa ba a fita ba haɗa da wata dariƙa ba a ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin dariƙa za ta kula da sallah za ta kula da haƙƙin mijinta za ta kula da lazimi da wazifa da zikirin juma'a ita ba a mata umarni jam'in sallah ko jam'in wazifa ko jam'in zikirin juma'a in ta yarda na ba ta dariƙar tijaniya ومن أصدق من الله حديثا فما لكم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركفهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما لكم منين يساميكني كوكا كسكشي بيو في المنافقين أتكين جماعة منافقين wannan aya masu tafsiri sun yi maganganu daban-daban a kanta waɗansu suka ce lokacin da abdullahi ubayyin ya nemi kare yaƙin manzon Allah ya ja mutum ɗari uku suka koma madina bayan an gama yaƙi sahabbai suka ce duk wanda ya ƙi maganin annabi ya fi maganin ibn ubayyin ya ridda waɗansu suka ce a'a bai ridda ba ba su ridda ba tunda da sun ridda da annabi ya nuna a yi musu hukunci to an rabu kashi biyu kenan wannan sun ce sun ridda ba sa magana da su wannan sun ce a ba su ridda ba laifi dai suka yi wannan kenan wasu kuma sun ce akwai waɗansu mutanen ƙauye da suka zo suka musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce ya rasulullah muna so mu bar garin nan zazzabi yayi mana yawa ba mu da zaman lafiya sai suka fita suka koma ƙauyuka suka koma cikin kafirai suka zauna ba sa zuwa madina waɗansu sun ce a'a dalilin saukan wannan aya waɗansu mutane ne suka musulunta suna zaune a madina sai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zon za su tafi fatauci sai suka ɗebi kaya suka kai makka sai suka zauna cikin kafirai ba su dawo ba to akan wannan kowanne dai ga fassara yadda za ta zo fa malakum fil munafiqina fi'atayn ya ku jama'an sahabbai yaya ne ne ku kasu kashi biyu a cikin sha'anin waɗannan munafikai fa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu ai Allah ne ya juyar da su suka koma baya saboda laifinsu da suka yi sun musulunta sun zama sahabbai sun fi kowa a duniya duk wanda ba annabi sun fi daraja yanzu kuma sun juye sun zama kafirai to dama sun aikata wani laifi ne Allah ya kama su da wannan laifin bima kasabu wallahu arkasahu bima kasabu aturiduna an tahdu man dalla ko masu cewa ba su ridda ba su musulmi ne wato kuna so ne ku ba su shiriya wanda Allah ya riga ku ya ɓadda su ya fidda su daga cikin musulmi waɗansu kuma suka ce har yanzu akwai dai a mutanen gadfan suna zuwa madina su musulunta a yi ta ba su alheri su ta zama da sahabbai su zama da annabi sallallahu alaihi wasallam in sun koma garin su sai su zama kafirai suna mu'amala da kafirai yadda kafirai suke so duk dai fasara za ta zo nan gaba a turiduna an tadu mana zallallah kuna son ne ku shiryar da mutumin da Allah ya batar ai wanda Allah ya batar da shi ba wanda zai iya shiryar da shi فما لكم في المنافقين فئتين والله أركزهم بما كسبوا أتريدون أن تعدون ضل الله ومن يدل الله فلن تجد له سبيلا دو وند الله يبدا شي بذاك سامس هنيا سيرا با بل هنيا شريا
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
kuma za a jirgin wazifa jirgin zikirin juma ka yarda na ba ka tsaye shi tujani ka je wani mukaddami ya koya maka yadda ake lazumi da wazifa zikirin juma waddu law takfuruna كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ودوا waɗannan mutane wanda suke komawa garin su haɗa kai da kafirai su ce su kafirai ne in sun zo wurin ku nan ko su ce su muminai ne abinda suke so da sun samu dama ma kowane mumini ma yayi haka ya zo mai fuska biyu ya zama kafiri wajen kafirai dan uwan kafirai ne ya zo musulmi wajen musulmi saboda riba biyu waddu suna gurin lau takfuruna kama kafaru ina su ma sun kuma kun zama kafirai kamar yadda suka zama kafirai fatakununa don ku zama sawa'an daidai da su fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah waɗannan arna in dai kada ku yadda ku sake yarda da su sai in sun ƙaurato daga ƙauyukan kafiran sun dawo madina da zama wannan mutanen ƙauye masu shigowa gari su ce su musulmi ne kenan su koma arna su ce su kafirai ne in kuma mutanen da suka koma makka ne suka yi tafatauci suka zauna cikin kafirai kar ku yarda da sai sun dawo daga makkan sun koma madina sun zauna in kuma mutanen abdullahi ubayyin ne kar ku yadda da su sai kun ga tubansu ta bayyana a fili sun ƙaurace wa munafirci da saɓon Allah almuhajiru man hajara ila amma na Allahu anhu babban makauraci shine wanda ya ƙaurace wa saɓon Allah fala tattakhizu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah kada ku ɗauke su masoya ku yi muwalati da su sai dai sun yi hijira sun dawo cikin ku fa in tawallau fakhuzuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum in ko suka ki to ku kama su duk inda kuka same su ku kashe su su masu zuwa waje su musulmi ne su je wajen arna ɗan uwansu su ce su kafirai ne in kuka same shi ku kashe su waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuzuhum ku kama su waqtuluhum kashe su حيث وجدتم عند كساميسو ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا kada ku zaɓi masoya daga cikinsu ko mataimaka kada wani yaƙi ya tashi ku aika garurukansu ku ce su zo su taimaka muku yaƙi su ba masoyanku ba ne su ba mataimakanku ba ne Allah godiya
ba a haɗa ɗariƙa su da wata ɗariƙa za a gyara musu wani sai cikin ɗariƙa za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a za a girma iyaye musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a in ka samu jama'a ka yarda na za ka tsaye ce ta jami'a kace alhamdulillah ka je ka tambayi yadda ake lazumi da wazifa da muna jin ka a dalilin wani takarda ta zuwa gare ka shine jiya na ji ka wani bayani ne akan wata kabila da kace suna da wata daraja wannan kabila kuwa ta balasare ne ba da huyi wacce irin daraja gare su ina fata shawarar kara mini bayani a kansu badari balan sare badari nake wato dukkan mutanen da suka halarci yakin badar su ɗari uku da goma sha uku nan to wannan kowane ɗayansu wanda suka yi shahada sai riga sun tafi wajen Allah wanda suka saura da rai wato su ne manyan sahabbai ga ummu zo Allah da an ce wani badari ne to laifin da zai yi a yafe masa wani in ya ba za a yafe masa ba annabi ya ce in wani ya yi laifi cikin annabi ta ya ai ka tuna fa dari ne ka sani ko ranar badar Allah ya dube su gaba ɗaya ce ku je yi maluma shi itu duk abin da ka aikata ba komi haka badari yake ina da malamin banasare ba shure ne a'a balansare mutumin ansar ansar ba banasare ba zuwa ga shehi bayan gaisuwa za da fara alheri ina fata shehu nurin bayani mutum ne ya fitar da zakka bayan da ya fitar da zakka kafin gari ya waye sai barayi suka sace zakkar to shi ya zai zai sake fitar da wasu ne ko kuwa wannan yayi ya fitar da zakka ya ware ta waje daya akan zai rabar da ita sai aka sace ta ba komai to zuwa ga shehi bayan gaisuwa ta da fatan alheri Allah ya saka maka da alheri amin ina so shehi mini bayani ma matata tana da tana da tana wazifa to idan haila ya zo mata ko jinin biki yaya al'amarin zai kasance gina a gare ta mace mai yar tariƙa tijaniya in haila ta zo mata ko jinin biki ya zo mata ko rashin lafiya ya same ta an ba ta zabi tana da hailan in lokacin lazimi ya yi ta yi taimama ta yi lazimi don don ba taɓa karatu ne tilawa ne ba taɓa takarda ba taɓa allo wato mai janaba ne aka hana shi karatun qur'ani amma mai jinin haila tana yin tilawa ta yi lazimin ta in lokacin la'asar ya yi in lokacin masu sallar la'asar sun yi ta yi taimama haka lazimin safi haka wazifa ta canja salatu fati ita mai yukon jauhara in ba ta yi ba ko ba komai sallah ba ta yi balle wazifa da lazimi akalmaka Allah Allah ya saka mala alheri muna son ƙarin bayani game da tawassuli da ziyara don mun ji waɗansu ce ba a yi ai tawassuli haka Allah ya ga dama Allah yana da iko ya zubo mu ta sama kamar yadda yake zubo ruwa amma sai ya haɗa mu tsakanin uwa da uba don mu yi tawassuli da uwar wajen rayuwarmu wajen Allah in ka ji yaro jinjiri yana kuka abin da za ta ba ina uwarsa take da uwarsa ta zo shikenan ya yi usuli wajen Allah ita ce wasilarsa zuwa ga Allah to daga ita kuma yin abin ya gagare su ga baba na zuwa ga baba na zuwa ga baba na zuwa to sai ai tawassuli da baba ya horar da yaron shi kuma baba yan fi karfin sa sai ya kai makarantar Qur'ani makarantar Qur'ani ya fi karfin su yi tawassuli da malaman ilimi haka in malaman ilimi ya gagare su miƙa wajen masu tarbiyya malamai masu masu ma'arifa wajen ƙarshe kenan kuma mai tsawo gajeren mutum ai yakan ce wala da Allah ka taimake ni ka dauko min wannan ya fi tsawo na ai tawassuli ne haka kuma in an fi ka tsawo wajen mulki za ka yi tawassuli da mutum in an shekara wajen kuɗi za ka yi tawassuli da mutum neman bashi tawassuli ne
daga Idris Muhammad
ziyara an shi ne tawassuli tawassuli ruhu na ruhi da na jiki na jiki shi ne neman a taimake ka da kuɗi ko a taimake ka da aure ko a taimake ka da mulki wanda ya fi ka ƙarfi da ya sa hannu cikin abu abu yiwu shi ne shafa'a shi ne tawassuli daga Idris Abdulhamid Department of Art kula da Rimbi College zuwa ga shi bayan gaisuwa ta da fatan alheri ina fata malam zai mini bayani game da sujjada da cikin Qur'ani idan mutum ya zo shin idan bai yi ba ba komai ko akwai laifi a to an so dai sunna ne mutum ya tanda sujjadan Qur'ani cikin sujjadai goma sha ɗaya da muke yi mu a nan a kira'ar mu nan in ka zo kana da alwala lokacin nafila ka yi sujjada in ba alwala ba za ka yi sujjada ba sai ka yanke wani abu daga cikin ayar in ka kai ma ba laifi
zuwa ga shehi bayan gaisuwa ta da fatan alheri Allah ya saka maka bisa taimakon addini musulunci da musulmi da kake yi bayan haka ina fata shehu zai mun ƙarin bayani ni na ɗauki ɗana na kai shi makarantar alƙur'ani amma koyaushe mahaifiyata sai tana tsine mini to yaya wannan irin tsinewa yake Allah ba zai tsine masa ba don kawai ya sa ɗansa karatun ƙur'ani don uwarsa ta tsine masa ba zai tsine ba ini wanda zai koma kanta in bata yi ta hana ta hana a karanta Qur'ani wanda ya hana a karanta Qur'ani shine daidai da tsini masa Hajiya Halima ta kusa saka naira ɗari kuma da yar Allah saka da alheri yawa da ki sirkata da ka kula naira 20 a musu addu'a Allah saka da Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu da iyayen mu da mare mu da mare mu Allah saka shi wani da alheri Allah kiyaye mana kiyaye mana imani mu kiyaye mana addini mu kiyaye mana kasru mu ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan fitinu Allah ya kiyaye Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah karbi addu'o'in mu da addu'o'in da muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu maza da mata rayu da matattu Allah ya samu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu da annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم انهر الدنيا دون الله لا كيام شر دون الله لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة وتعدى الله كي قسموا دكا الفتنة وتعدى الله كي قسموا دكا الفتنة